علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خلال رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله شافي na nawa shafi na shida namu zai na bakwai wa yalihin nan lawazim lazimai na waɗancan mustahilai suna bibiyar su subutul garabi tabbatar bukata muhalun anillahi ta'ala abun korewa ne ga barin Allah ta'ala yanda nafiyul garabi korewar bukata ya zama wajibin matabbaci ne anillahi ta'ala to kishiyarsa shine subutul garabi tabbatar bukata abun korewa ne wa subutu wujudil fi'ili da tabbatar wajibcin aiki muhalun anillahi ta'ala abun korewa ne ga barin Allah ta'ala wa subutu tasiri bi quwwatin da tabbatar neman taimako da ƙarfi muhalun anillahi ta'ala abun korewa ne ga barin Allah ta'ala وثبوت العالم تثبت وثبوت التاثير بالطبيعي da tabbatar neman taimako da ɗabi'a muhalu abin korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala wa kidamul alami da dawwamar talikai muhalu abin korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala ba wani taliki da zai dawwama a duniyar nan dawwama su don abin korewa da mustahili ne ولنتهى بعض الصفات على النشاش الصفوتي المستهيلات في حقه تعالى أبابا كولي وأشي حق الله تعالى انتهى أن سكك علي ثم إليه صفات الواجبات sannan siffofi wajibabbu matabbata fi haƙƙin rusul fi haƙƙin manzannin Allah alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su yadihi yana bibiyar waɗancan siffofi na ubangiji alhamdulillah yanayi aka dari shafi shafi na 26 na za mu tashi wasa'idu abinda ake ce masa guri na yin taimama a jiya a cikin farillan taimama malam ya kawo mana wasa'idu ɗahiru da guri mai ƙarfi ba da Allah ke fatayamma Musa idan ɗayibar, to malam zai mana fassaran abin da ake ce masa a sha'idu mai sadun, huwa turabu shine turbaya, wa tubu da tubali, wal hadaru da dutse, wa salju da raɓa, wal khabkadu da gulun ɓaɓɓarkiya. Ɓaɓɓarkiya gurin da ruwan tafki ya kafe ya tsotse gun ya tsatsage ina kabkabu to ko da akwai danshi in dai ruwan ya tsotse danshin ba zai hana a yi ba kaga ba magana in ka buga kula ta tashi haka nan a canji gurin da laba ta zuba akan dutse ko akan turbayan ko akan tubalin kaga ba maganar kula inda laba ce to amma in dai wurin yana da tsarki kuma asalinsa ana taimama a kai zuban raɓan nan ba zai hana a bugi gurin a yi taimama ba walahu zalika da makamancin wannan duka ana yin taimama ana ce masa as-sa'idu shi yasa mai ziya yace maka kullu ma sa'ida ala wajhi al-ardi as-sa'idu abin da ake yi da as-sa'idu mai sadun kullu ma sa'ida dukkan abin da ya hauhawa ala wajihil ardi a bisa fuskar ƙasa sai ya fara jera maka min turabin au ramlin au hijaratin har zuwa ƙarshe shi yasa ba a ce almakanu ɗahir ba ko a turabu ɗahir a a sa'idu kawai duk wani abu wanda asalinsa ƙasa ne lamtu gayyuhu sana'atu adami sana'a ta ɗan adam bata birkita shi ba bisa bikin da ƙonawa ko da huwa ka gane ko wani kemikal kamar siminti ka gane su ai dutse ne amma ba za a yi taimama da siminti ko da kulo ko da ginin bulo ba saboda me sana'atu adami to gayiru sana dan adam ta jirkita shi an sa ke muka an kona an yi wani ne sai ce wala yajuzu baya halatta a yi taimama bijirsil madubusi da jibus ke wani asali dutse ne da ake dafa shi ko ake konawa a yi siminti da shi baya halatta a yi taimama da shi wal hasiri da tabarma mai izi ya ce wa in kana fi ha gubaru ko da akwai kura a kan tabarma in ka buga kura tana tashi in dai ba kai ka ɗebo ƙasar ka zuba da musamman don ka yi taimama ba ba a yin taimama a kan tabarma ko kura ta taru a kai wal kashabi da zartaken itace ko kirare wal hashishi da ciyawa wa nahwi da makamancinsa to alhamdulillah sai ne jiya tafi shafi na shida ko na bakwai shafi na bakwai farkonsa ba shafi na bakwai wai za wa ƙafir ma'il ƙalili ka ahamiyatil wudu'il mutawabbi wa aniyatil ghusl lil mughtasil najasatun najasatun dinnan shine fa'ilin waqa'a wa idza yayin da najasatun najasa waqa'a fil ma'il qalili ya fada a cikin ruwa dan kadan ka aniyatil wudu'i kamar ƙwaryar alwala bil mutawaddi ga mai yin alwala kaga ruwa ai kadan ne bai da yawa wa aniyatil ghusl da ƙwaryar wanka bilmuguta sili ga mai yin wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki sai najasa ta fada ciki walam tugayiru amma bata jirkita wannan ruwan ba kamar kaza ce ta, ta, sa baki a kwata misali ko a fitsari ko ta ci ɗanyen kashi sai ta zo ta tsoma baki a cikin ƙwaryar alwalarka ko ƙwaryar wankan janaba to guntun kashin bakin kazan nan bai jirkita ruwan ya canja masa launi ko ɗanɗano ba ko wari misali to ya sihu ta tsihiru bihi yin tsarki da wannan ruwan yana inganta inda ba ta jirkita shi ba ka gane ai lakin sai dai yukurahu ana karhanta yin tsarki da wannan ruwan idza wujida gairu idan an samu waninsa in an samu wani wanda najasa kalama ba ta fada ba to wancan da najasa kaɗan ta fada masa ya zama makaruhi duk da haka bai haramta ba in kai ya yiwu amma abu kar hanci in kuma ba wani ruwa sai shi to kar hancin ma babu wal ma'ul musta'malu fil wudu'i ruwan da aka yi aiki da yi a cikin alwala wal ghusl da wankan janaba tahurun ne tsarkakewa ne ka san almawul musta'amala da aka yi aiki mutum ne yana alwala a ɗaki ana zuba masa ruwa yana ana tara a cikin wani kwano ko tasa ruwan alwalar tasa wannan ruwan da aka tara bayan ya wanke gabobi shine almawul musta'amal ka gane ai to idan jikinsa dama babu datti har ya yi alwalar ya gama ruwan nan da ya yi amfani da shi aka tara bai canja launi ko ɗanɗano ko ƙanshi ba to an karhanta yin tsarki da shi ma'a wujudi gairihi tare da samuwar waninsa in an samu wani wanda ba wanda ya yi amfani da shi to wannan ruwan ya zama makaru ba haramun ba inda bai canja launi ba in kuma ba wani sai shi to babu karhanci to haka ruwan da mutum ya alwala ko wankan janaba da shi a cikin ƙwarya ko gwangwani ko baho da ake tsoma hannu kaga shi ma hannu ya shiga ciki to daidai yake da wancan almawul musta'mal ina fata an gane ko yayi alwala da buta mai budaddan baki wanda ba ta da mulki yana tsiyaya amma in ya zo daukan butar ruwan hannunsa yana zuba a cikin butar ba dai yana faruwa ba to in dai ruwan nan bai canja launi ko ɗanɗano ko ƙanshi ba to an karhanta yin tsarki da shi ma'aujudi gairi tare da sabuwar waninsa ina fata an gane amma wanda aka yi shi a cikin buta mai rufaffen baki ana tsiyaya hannu bai shiga ba wani guntun ruwan wanke jikinsa bai shiga ruwan nan ba to wannan babu karhanci don wani yayi alwala ya rage a buta lufasiya wa fil musta'mali cikin ruwan da aka yi aiki da shi fi gairi cikin waninsa ka gane ai kal musta'mali kamar da aka yi aiki da shi fit tabaru da cikin sanyaya jiki ba wankan janaba bane na wajibi ba ba wankan biki bane ba wankan haila bane kuma ba da soso da sabulu yayi ba kawai ya zuba ya watsa ruwa ne domin ya dan ji sanyi a jikinsa shine at-tabarru albardu ba sanyi ba at-tabarru din sanyaya jiki kaga ai ba wanka ne na ibada ba na wajibi wa gusulul juma'ati da kuma ruwan da aka yi wankan juma'a da shi kaga shi ma ba janaba ba ce da shi cikin yana da tsarki ai ko amma yayi wanka na sunna na juma'a to kaula ne an yi huduwa guda biyu kauli na farko birkara haka cewa makaruhi ne ka zo ka yi alwala ko wankan janaba da shi wa adon ya da kuma rashin karhanci ina fata an gane tunda shi dama ba najasa ce da kai ka gusar da ita ba kawai dai ka watsa ruwa idan ka ji sanyi ko ka yi wankan juma'a ne ba najasa ce a jikinka ba shi ko wankan jaraba ko haila ai akwai najasa da aka gusar da ita to in bai jirkita ba makaruhi ne in ko ya jirkita to mun sani bai halatta a yi amfani da shi wajen aikin ibada ba alhamdulillah sai ne misala shafi shafi na talatin da biyu to ina za mu tashi yawwa to shafi ɗari da talatin da ɗaya ina za mu tashi wani ƙira'atu fi zuhuri yanda ake karatun sallah a cikin sallar azahar bi na hawil ƙira'atu fi subuhi da kwatankwacin karatu ne cikin sallar asuba mina iwali daga dogayen surori ina fata an gane au duna zalika ko kuma koma bayan iwalul mufassal kalilan kaɗan sallar azahar ana so a tsawaita ta kamar da aka tsawaita asuba ko kuma karatun ya zama duna zalika koma bayan tsawaita wanda aka yi a cikin asuba kalilan kaɗan ka gane ai shi yasa ake cewa wa tadwilul qira'ati ko da tsawaita karatu fi subhi a cikin sallar asuba ko sai yace wa zuhuru azhar taliha tana binta inda me aka dari kenan tsawaita karatu cikin sallar asuba mustahabbi ne to wa zuhuru azhar taliha tana binta tana binta a cikin mai fitta duwili cikin tsawaitawa kenan kaga bata kai ta ba kenan a wancan kauli na mai aka dari taliha tana binta a baya ba suna tafiya kafada da kafada ba tana biyo bayan ta ne a cikin tsawaitawa shine nan malai ke maka audu na zalika wancan kauli irin nan da aka dari kenan wala yadhhabu fiha mai sallar azhar baya bayyana karatu fiya cikin azhar baya bayyana wa bi shay'in min alqira'a da wani abu na karatu ko a sura ko a fatiha wa yaqra'u fil ula wa thaniya mai sallar azhar yana yin karatu a cikin raka'a farko da raka'a ta biyu fi kulli rakati a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i biyun farkon nan yana yin karatu da ummul qur'ani wa suratin da uwar alqur'ani ita ce fatiha wa suratin da sura sirran kuma a asirce ba irin na sallar asuba da ake bayyanawa wa fil akiratayn a cikin raka'o'i biyun karshe na azhar yana yin karatu ne bi ummul qur'ani da fatiha wahada ita kadai sirran ita ma a asirce ba a bayyana komai a raka'o'i hudun nan na sallar azhar sai dai biyun farko ana karanta fatiha da sura biyun ƙarshe ana karanta fatiha wahada ita kadai wa yatashahadu yana yin tahiyya fil jalsatil ula a cikin zaman farko da yayi raka'a biyu zai yi tahiyya ila qaulihi har zuwa fadin mai tahiyya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iya nan a tahiyar farko ba zai ƙara ba kuma ya ƙumu sannan ya miƙe zuwa raka'a ta uku to idan ya tashi zuwa raka ta uku nan fala yukabbiru baya yin kabbara hatta yastawiya qa'iman har sai ya daidaita a tsaye ba irin wancan dagowa daga sujjada zuwa raka'a ta biyu ba wannan ana yana kabbara ne bayan ya baro sujjada kafin ya gama miƙewa kamar da muka karanta a cikin siffar sallar asuba to a nan idan ya zaman tahiya ya taso zuwa raka'a ta uku ba zai yi kabbaran nan ba sai ya daidaita a tsaye sannan ya yi kabbara haka za ya fa'alul imamu haka nan liman yake aikatawa wa rajulu da mutum wahadahu shi kadai da yake sallah shi kadai shi ma ba zai yi ba ko shi kadai ne ba zai kabbara ba sai ya miki wa ammal ma'mumu amma mamu fa ba da an yukaddira al-imamu bayan limamin sa yayi kabbara ya qumul mamumu shi ma mamu yana miƙewa aidan kuma shi ma dai irin wancan din ne amma ya ware shi saboda ya koya mana koyan sanar da mu wata mas'ala abinda malik ya koya mana ma mu ba a so ya miƙe zuwa raka ta uku dan ya ga liman yana miƙewa shi ma dai kabbarar an ce fa izastawa qa'iman in ya daidaita a tsaye kabbara sai ya kabbara kaga shi ma irin su da liman din da mai sallah shi kadai da mamun duka dai sai an daidaita a tsaye sannan ake yin kabbara to amma ya ware mamu anan ya gaya mana wata sifa ne dan ka ga liman yana miƙewa daga raka'a ta biyu zuwa tsayuwa kai karkata shi domin ya ce fa ba da an yukabbiran imamu bayan liman ya yi kabbara shi ko liman an ce ba zai yi kabbara ba sai ya miƙe tsaye kaga ba za ka tashi ba kenan dan kaga yana tashi sai ka ji kabbararsa idan limamin ka ya miƙe ya yi kabbara to ya kumul mamu mu aiban shi ma mamu a wato a wannan yanayi zai miƙe bai zastawa in yi daidaita ƙa'iman a tsaye kabbara sai ya kabbara wa ya fa'alu mutum yana aikatawa fi baqiyati sala cikin sauran ayyukan sallah min sifati ruku'i wa sujudi wa julusi da siffar ruku'un nan da sujjada da zama na hawa ma taqaddama zikin rufi subuhi kwatan kwatan abin da ambatansa ya gabata a cikin sallar asuba yanda muka faɗi siffar tsayuwa da ruku'u da ɗagowa da sujada da ɗagowa da zama a sallar asuban nan to kowace sallah ma irin wannan aikin haka ake aikatawa to alhamdulillah sai me hashiyatul adwi shafi na nawa to shi ne abin da ba a so daga gani liman yana tashi da yawa sai ka ga ana tashi kuma ba a so ka tashi sai ya yi kabbara shi ko ba zai yi kabbara ba sai ya miƙe ya daidaita ina za mu tashi hashi a ɗari biyu da saba'in da nawa to shi ya sa amfanin zuwa makarantar ke ɗari biyu da saba'in da biyar to ina za mu tashi summa idza jalasta sannan idan ka zauna sutura ta nawa ne to na gani summa idza jalasta ba'da sajadataini sannan idan ka zauna bayan sujjadu guda biyu min raka'ati saniya daga raka'a ta biyu ala sifatil mutaqaddima abu ta sifar da ta gabata a sallar asuban nan duk dai zancen iri ɗaya ne tasha menene ta tashahadu kana yin tahiya a wannan zaman da ka ɗago bayan sujjada guda biyu a raka'a ta biyu a nan ne ake tahiyar farko wata shahudu kaga shi tahiya ai lafazuhul muktaru indana lafazin tahiya wanda yake abin zabi a wajen mu malikawa shine at-tahiyatu lillahi da dan gaisuwa sun tabbata ga Allah ai al-alfazu lafazozi addalatu wata take nuni alal mulki abu sa mallaka mustahiqatun mai cancanta ce lillahi ta'ala ga Allah ta'ala azzakiyatu lillahi eh tsarkakan salloli ai annamiyatu masu datsuwa dama zuga ta zakaɗin ya ƙaru ka gane mai zayin kenan azzakiyatu ai annamiyatu masu datsuwa masu albarka kenan wahiyar a'malu saliha sune ayyuka kyawawa na ibada dukkansu sun tabbata lillahi ga Allah ta'ala shi muke yiwa a tsayibatu daɗaɗen salloli ai alkalimatu tsayibat kalmomi tsarkaka masu daɗi wahiya shi ne zikirun lahi zikirin Allah ta'ala da dukkan nau'o'insa wa ma walahu da abin da ya jibince shi ka gane ai shi ne a tsayibatu ilaihi ya sa'adul kalimu tsayibu ko a tsayibatu jami ne na a tsayibatu a salawatu salloli alkamsu guda biyar dukkan sun tabbata lillahi ta'ala ga Allah ta'ala assalamu aminci assalamu asalinsa ismun min asma'ihi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala al-qudus assalamu al-mu'minu ba ai Allah sai ake cewa assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka ma'ana assalamu Allah maɗaukacin sarki hafizun mai kiyayewa ne alaika a gare ka, warabin kuma mai yarda ne alaika gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi. Shi ne ma'anar assalamu, duk da assalamu tana zuwa da ma'anar gaisuwa. Muka ce assalamu alaikum, muna nufin gaisuwa ta musulunci ba wai za hu yi bi tahiyyati. Ko? Amma asali suna Allah ne. assalamu din shi yasa malaman tafsiri da suka fassara lahum daru salami inda rabbihim daru salami aljanna ita ce daru salami ittifaqan babu sabani to amma me ake nufi da ambatan aljanna da daru salami wasu malaman tafsiri suka ce gidan sallama daru salami gina ne da ake yawaita sallama inda ya aljanna ma za ce urkulu habi salami amini da ku shige ta tare da sallama kaga ta zama daru salami ce ko wasu kuma suka ce a'a daru salami ana gidan aminci idan ka shiga ka samu aminci ba tsoro ba fargaba la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna ana ce mata gidan aminci ana ce mata gidan sallama amma asali dai assalamu ismun min asma'illahi ta'ala to ma'anar assalamu alayka ayyuhan nabi ko cewa Allah assalamu mai kiyayewa ne gare ka ya rasulullahi kuma waradun mai yarda ne alayka gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da jin kan Allah ko zada fi ba'd riwayatil muwadda ai manzon Allah a cikin lafazin tahiya ya yi ƙari cikin shashin ruwayoyin muwatsa ya ƙara ne wa barakatuhu da albarkatunsa wanda ita ce yawanci wanda muke karantawa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu dama ita muke karantawa akwai ruwayar da babu wa barakatuhu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu kawai sai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ai abin da ake nufi barakatuhu kairatuhu alkhairan Allah mutazayida masu karuwa shine ma'ana albarka an kace wannan abin yayi albarka to amfani an ci moriyar amfanin sa ya karu da yawa ya da ya da da duwar abun amfani shine ake nufin albarka ina ina fata an gane barakatu albarkatun Allah su ne kairatu alkairansa al'antazaida masu datsuwa wanda ba sa yankewa. Assalamu ai amanullahi nan, amincin Allah nan kuma assalamu ya da ma'anar aminci. Amanullahi amincin Allah ya tabbata alaina a gare mu wa ala ibadillahi salihin, amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai minal mumilina daga muminai. mumunan nan min al'insu wal jin wal mala'ika, ta ɓangaren ‘yan adam da aljanu da mala'iku, su mala'iku kan gaba ɗaya ibadullahi salihi ne, a cikin ‘yan adam ɗaya ake samun asalihu da addalihu, asalihu mutumin kirki, addalihu mutumin banza. To, a nan ana yi wa salihan bayi ne, na muminai, na aljanu da ‘yan adam da kuma mala'iku. ashhadu ina shaidawa ai a tahakkaku ina tabbatarwa ina haƙiƙancewa ina sakankancewa an cewa la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah zada fi ba'du ruwayati ya ƙara cikin shashi ruwayoyin muwadda ya ƙara wahdahu la sharika da huda ma ita muke karantawa Allah ilaha illallah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi fi af'ali a cikin ayyukansa shi kadai wa ashhadu ina dada shaidawa ai atahaqqaqu ina tabbatarwa ina haƙiƙancewa ina sakankancewa anna muhammadan lallai annabi muhammadu abdullahi bawan Allah ne sigatul ismi ko anan ya zo da sigar suna amma a can uwa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muke cewa ko da sigar damiri abduhu wa rasuluhu a wannan ruwaya anna muhammadan abdullahi bawan Allah ne da sigatul ismi wallazi fil mudawwana amma ta yadda ta zo a cikin mudawwana wanda ita muke karantawa kullum wa huwa fi ba'd nusuk wanda yazo a cikin shashin nuska ana cewa abduhu ne wa ashhadu anna muhammadan abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne duk damiri ana kan da damiri la bil ismi ba irin wancan fi sigatil ismi ba wa ashara bi qawlihi to alhamdulillah inda mu zo karshen tahiyya fa in sallamta ba'da hadha أجزاءك ومن ما تزيده إن شئت با الحمد لله سيمين أذكر شازي كتاب الجهاد للتابي لغير بيان الجهاد الله يبام إيكو إذا نزل الكفار دار الإسلام إذا كافرين suka jiɗa a garin musulunci an kira dara amma ana nufin baladan islam kafirai ma'ana suka kawo hari garin musulmai to ta ayyana yana wajaba ala kulli man amkanatu nusratu yana wajaba akan duk wanda kawo gudunmawa yake tabbatar masa bi ma'ana duk wanda yake da damar da zai kawo gudunmawa a haɗu a kori kafiran nan da suka kawo hari to ta ayyana ya wajaba a gare shi hatta abibi har bayi yi abibi hatta tana yi wa suna kisra ne tana wa fi ilimu zari ifata hatta yarji'a ilaina musa yarji'u filin muzari'u ne sai hatta ta masa fata ya zama hatta yarji'a amma in suna ne ya biyo baya ita tana shiga suna tana shiga fi'ili in ta shiga fi'ili mudari'i sai ta masa fata in ta shiga suna sai ta masa kisra salamun hiya hatta madala'i aka ce ai saboda almadala'u suna ne ko ba fi'ili bane sai ta ce hatta madala'il fajr to shine ne ta maka hattal abidi har bayi a wannan lokacin babu wajibcin neman izinin Ubangijin bawa, shi ma Ubangijin naka ya fito ya ɗauko makami, ta waje ba a kansa, ta waje ba a kanka. Wal mar'ati da mata, matar aure, mata ji su ɗauko ta ɓare. Yi mana, da duk abin da za su iya ɗaukowa, ko faskare ne. Dan in ta ɓaci ta shafi kowa, gara ka mutu a filin daga, akan a zo a kashe ka a cikin ɗakinka. wala man'a kuma babu hani lissayi daga Ubangijin ba ya ce zauna ni zan tafi, ban yadda ka je yakin nan ba a'a. Shi ma bai halatta ya zauna ba, balantana bawansa. Wa zauji babu hani ga miji ya ce matarsa ta fita shi zai tafi, da shi da ita kowa ya waje ba kansa fardu aini ne ba fardu kifaya ba. Wani walidi haka nan babu hani ga mahaifi, ga ɗansa ya ce ka zauna ban yadda ka fita yakin nan ba ka zauna kar kar ka je a kashe min kai duka ba su da iko hanawa wa illa in ba sun kawo muku hari bane a garin musulunci to fita jihadi fa farbu kifaya farilla ce ta kifaya anan bawa bai da izinin tafiya sai da izinin ubangijinsa da bayi da ikon fita jihadi sai da izinin iyayensa idan za a kai hari ne amma in sun kawo hari ne to babu ya zama fardu aini ta ayyana in kuwa za a fita a kai hari ne to fa fardu kifaya wa yalzamu al-imama hirafatu suguri hirafatu suguri tsare kafafe ko kofofin gari na ganuwa ko wani bakin kogi da ake tunanin kafirai za su iya tsallakowa su yaƙi musulmi ko wata iyaka ko wata gaba ko wata kafa dai da ake tunanin abokan gaba za su iya shigowa su yaƙi musulmi to tsare wannan kafar a tura muradidai da za su je su yi ribaɗi a wannan gurin yalzamul imama yana da zamtar shugaba da musulmi mutane ba su za su naɗa kansu ba komai da tsari da jagoranci na shugabanci ake yin sa ballantana abin mai muhimmanci kamar jihadi da ya shafi zubar da jini shi liman ne zai tsara waɗanda za su je su yi wannan aiki da waɗanda za su dinga canje su kwana ko yini ko kwanaki ko watanni ya danganta da nisan gurin walba'asu da kuma aika mayaka ila darin harbi zuwa garin yaƙin can garin kafire da za a je a yaƙe su fi kulli waqatin yumkinu cikin kowane lokaci ya samu iko ya samu damar da za a yi to shi yake da dama ya tsara yadda zai kasance idan ya tafi zuwa garin yaƙi ya kai hari ne shi imam ɗin fayyadu zai kirayi kafiran nan ilal islami zuwa musulunci farko kenan haramun ne ya ya fada su da yaƙi ba tare da ya kira su zuwa ga shiga musulunci ba domin musulunci ba kishirwar jinin kafirai yake yi ba addinin zaman lafiya ne al'islamu ba aka ce ko addinin zaman lafiya ne yawwa in ka ga an yaƙi larura ce ta dole take sawa a yaƙi saboda haka in ya zo wani bari yana cewa ko kafiri da ake kashewa garin kashe kafirci ne ake kashe kafiri ba wai kawai dan ana jin haushi sai yana kafiri ake kashe shi ba ana so a raba shi da kafirci ne kafirci ya ƙi fita garin a kashe kafirci sai aka kashe kafiri ga gane ai garin kashe kafirci shi ya ƙi rabu da shi an yi mar wa'azi an ce ya zo a yi sulhu ya biya jizya a zauna lafiya ya je ya yi addininsa la ikira fi dini ya ce shi bai yadda ba sai dai a yaki to ka ga bayan da aka iya mu kuma za mu bar kafirci a kanmu muna musulmi a ƙasar musulmi ba wannan eh ka ce hikima ce ta malamai garin kashe kafirci ake kashe kafir ba wai shi aka nufa ba kafircin ake nufi shi yasa aka kashe shi don kafircin ya mutu to idan ya zo liman zai kira su ne zuwa ga musulunci fa in abau in sun ki a ce to la ikraha fi din fa ila jizyati ay fa yaduhum ila jizya a mataki na biyu kenan shine fa ila jizyati sai ya kira su zuwa ga su biya jizya wa dukuli da shiga fi zimmatin islam cikin alƙawarin musulunci na na ka ce wa dukuli ko in kuma an gyara shi da kisra ne saboda wa dukuli eh saboda ilashi ai adabi ne na aljizyati fa ila aljizyati wa dukuli fi zimmati al-islam adabi ne na aljizyati mataki na biyu ya kira su su zo su biya jizya kuma su zauna a kulla alkawari da su da musulmai mataki na biyu kenan ka san me hikimar biyan jizya shi zai ba mu amanar alkawarin da muka yi da su yana nan ba wai don ana kwaɗayin kuɗinsu ko ana so a tsananta musu aka ce sun biya jizya ba a'a wannan jizyar ita za ta samu samu nutsuwa da su cewa ba za su yaƙe mu ba ba za su haɗa kai da wasu su yaƙe mu ba shi da hikimar tsora musu jizya fa in abau idan suka ƙi wannan mataki na biyu ba za su ƙulla alkawari da musulmi ba za su iya jizya ba to qatalahum imam ɗin sai sai ya yaƙe da shi da yaƙi yana zuwa a mataki na uku ne yace wala yuqtaluna ba a yaƙar kafirai fa qabla da'awati kafin a kira su zuwa ga addinin musulunci haramun ne ka zo kawai ka faɗa kafiri da yaƙi kafin ka kira shi zuwa ga musulunci ko zuwa ga biyan jizya da yin sulhu illa an ya ta'ajjalu sai dai sun yi gaggawa mun zo mun yada zango a farfajiyar garinsu ko kamar da manzo Allah ce na hanu qaumun idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzarina to ba a gaggauta yaƙansu sai dai in su suka gaggauta mun zo muna shirye-shiryen yadda za mu tattauna da shugabanninsu akan a zo a yi magana ko su musulunta ko a yi sulhu su biya jizya kawai sai suka fara harbinmu da kibau suka fara fito mana da mayaka suna yakar mu kaga dole mu kare kanmu wannan ba mu muka fara ba su suka fara ko wa yajuzu talkidu bihim in hali ya kai a yaƙe su yana halatta a yi tankili a gare su ai mun san wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila at-tankilu shine azabtarwa ya halatta a azabtar da su bi kade a shijarihim da sare bishiyoyinsu ma qad'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah ko yawwa ku sare bishiyoyinsu masu ‘ya'ya da bine da inabi da zaitun amfanin gonansu gelansu ko bai fi da kai ba ku sassare alkamarsu duk ku yayyanke ku zubar wannan ilmiyahi da hana ruwa an anhum a gare su idan korama kogi sai ya biyo ta garin ku zai je garin su ku datse ku canja masa hanya ko jeji ma je ya malala kar ya ji ba sai kogi ya zo ba za su kama kihi su yi noman rani to ya halatta ku hana ruwa ya je gare su wa irsaliya da kuma sakin ruwan alaihim idan kun tara wani dam ya cika ku balle shi ya je ya cinye da duka ya halatta duka yana cikin at-tankibi wa ramihim da harbun su bil majaniki da majajjawa ta yaki asali da laraba ba san majajjawa ba farisawa sun yi amfani da ita a wajen yaki su salmanul farisi su suka kawo ta madina ya faɗi yadda ake aka koya ake yaƙi da ita asali sunan ma an ce ba larabci ba ne domin malaman larabci arabiya sun ce ba inda jimun da ƙafun suke haɗuwa a kalma ɗaya ba fa a jumla ba kalma ɗaya in ka ga jimun ka ga ƙafun to asalin wani abu ba larabci ba yana daga cikin abin da baya haɗuwa a kalma ɗaya wannan kuma ce manjanik nan jam'i ne majanik jam'i na manjanik majajjawa asalinsa farisanci ne domin jimun da kafin ba sa haduwa a kalma da in ku ka gansu to asali abin ba rarar su bane arowa aka ya halatta a harbe su da majajjawa zamanin ba bindiga da za ta yi halitta a harbe su da bindiga wa akali da wajihim da soke dabbobinsu shanunsu da laƙuma ko ba za ku ci nama ba ku soke su duk ku kashe su mutu wani hajji amwalihim da wasashe dukiyoyinsu kai wa bi kulli ma fihi likayatun lahu da duk wani abin da akwai azabtarwa gare su ya duka ya halatta ku yi musu domin yaƙi ya gaji wannan wala yi uradu lin nahli amma ba a gujirowa ga kudan zuma kudan zuma sai ai sai ana ku yaƙi in zuma tana cikin kwankin ta ba ruwan ku da ita yawwa kar ka je ka taba ya zo kuma ya hana ku yawa yakin ya kore ku to alhamdulillah wa man ajaba ila jizyati ukirra ala dini wa qubilat minhu eh ne yawa ina ne shafi na dari nawa dari hudu da hamsin da daya to fasulun idan mata sani idan magaji na biyu ya mutu qabla al-qismati kafin alaba gado ubansu ya mutu ya bar su su su uku maza misali. Ko kuma su su biyu da tun da ya ce sami. Ubansu ya mutu ya bar su su biyu maza. Kafin alaba musu gado su biyu sai kuma ɗaya na biyu shi kuma ya mutu. Fa in kana warfatu idan magadan wanda ya mutu ya risunahu za su gaje shi kal awwali kamar da za su gaji na farkon uban. ka gane ai to falami wala amala ba wani aiki na laban gado da za a yi in ya zama shi wannan da ya mutu bai bar wani magaji ba sai wannan dan wannan to me za ka raba eh kawai nasa ne ina fata an gane idan magajansa shi wanda ya mutu yanzu ɗan magadansa za su gaje shi ne kamar yadda za su gaji na farkon ubansu da ya mutu magadan uban su ne magadan wannan da ya mutu ba wani bai aure wata mata da ta zama ba ta da gadon ubansa da ya mutu ba amma tana da gadon mijinta ko bai bar wata uwa da za ta yi gado ba bai bar wani ɗa da shi sanin ɗin magadansa su ne magadan wancan na farkon da ya mutu wala amala ba wani aiki da za a yi kawai rabon gado ɗaya za a yi kaman kaman babu shi yawwa kamar ɗan uwa shi kuma ɗan uwan bai bar wasu magada ba sai wannan ɗan uwan sai yawa gama misali yace ka ikwati kamar ɗan uwa maza ne fiye da biyu kenan baƙi minhum wahidu sai ɗaya sai rage wancan su goma ne misali ubansu ya mutu ɗaya bayan ɗaya suna mutuwa sai mutum ɗaya ne ya rage kuma ba a raba gadon ubansu da ya mutu ba kuma sai ya zama dukkan waɗansan da suka mutu guda tara ba su da wani magaji sai shi wannan wahidu din barkiya to me za ka raba kai in ka zo da gado kawai ya kwashe duka dukiyarsa yawwa ko haji wa in lam yarsul awwala amma fa idan ba su gaji na farkon ba su sauran magadan auyar su ne ko sun gaje shi bigairil ma'anar awwali ba tare da waccan ma'ana ta farko ba sun gaji na farkon amma ba da gadon asirci ba misali da wani gado ne daban suka gaji na farkon yawwa ba da ma'anar waccan ba na farkon ko kuma kwata-kwata ma lamme rasul awwal su ba su da gadon na farkon ka gane ai alal misali ƴaƴan dan uwa ne dan uwan ya gaji ubansa amma ba a raba gado ba ya mutu ya bar ƴaƴansa kaga su lamme rasul awwal ko tunda ya bar ƴaƴa jikoki ba su da magana to amma tunda ubansa yana da gado kuma ya mutu in an tashi dole a cire a basu rabon ubansa yawwa a cikin na kakansu din da za a raba dole a basu rabon ubansa yawwa to a barasta fi hamar sani sai ka kaɗaita rabon na biyun ubansu din da ubansa ya mutu ya bar shi ba a bashi gado ba har shi ma ya mutu dole in ka zo rabon gado sai ka cire nasa shi alfani din da ya mutu daga baya min al-awwal daga mamacin farkon shine kakan waɗannan jikokin dole a cire nasa sai ka kaɗe talabansa ba za ka sai ai su ma ƴan uwa ne kawai a haɗe ba to ƴaƴansa ba ai su ne magadansa yawwa su jikokin mamacin farko kenan yawwa shine ma'ana a faranta kiyamar sani sai ka kaɗe ɗai talaban na biyun wanda ya mutu daga baya ɗan kenan min al daga dukiyar uban fa inin qasamta alaihim idan ka raba wannan dukiya gare su to faƙar sahata haƙiƙa rabo guda biyu ya inganta min al'ula daga na farkon wa illa idan kuma ba zai rabu ba to nazarta sai ka duba fa in ma faƙar tarikatu mas'alatahu idan tarkacen mamaci na biyun ta dace da mas'alarsa da ya gada to da rabta wafƙar saniya sai ka buga dacewar na biyun fil'ula cikin ta farkon shi ma dai bugu ne na ƙasa wa illa in ko bai dace ba bai yi tawafuki ba da rabta saniya ta sai ka buga ta biyun ula a cikin ta farkon kamar lahu sha'un min al'ula duk wanda yake da rago a cikin gadon farko na uba a kazahu zai ɗauke shi madruba abun bugawa dama an buga kaza ne rabansa zai ɗauke shi madruban fi saniya cikin ta biyu au fi wankiha ko kuma a cikin dacewarta wa min saniya sai ya ɗauka daga na biyu fi tarkatin saniya cikin tarkatan mamaci na biyu shine ɗan kenan aw fi wabqiya ko cikin dacewarta to wa alaha za a kan wannan ka'idar ake rabon gado na hisabi za ta addada fil mauta idan matacin sun kidayu ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku ba ko nawa ne haka za to alhamdulillah sai ne a ƙarabul masali shafi na nawa shafi na arba'in da na shafi na arba'in daidai? to ina za mu tashi wani qimatu Mhm. gaban fa so na gani wal qimatu ana yin ƙimar dukiyar zakka waƙatar wujudu a lokacin da zakkar ta waje ba ba za ka ce saura wata biyu zakka ta bari na yi ƙima na ga ya kai nisabi ko bai kai ba ko kuma a'a in ya kai nisabin nawa ne abin da zan fitar bayan ka yi ƙima kafin watan zakkan na kai kama in ka ƙara samun riba fa ko kuma asara ta shigo kaga komai yana iya canjawa to ba a yin kima sai lokacin wajibcin zakka ya yi. Aulahu dainun ko kuma yana da wani bashi marjuwun da yake ƙaunar za a biya shi kafin ranar zakkarsa. Ko kuma ranar zakkar ta yi yana da wani bashi mai yawa da yana ƙaunar za a biya shi nan da ‘yan kwanaki. To ko lokacin zakkar ya yi ya ɗan jinkirta har sai ya karɓo wannan bashin da yake ƙaunar samuwarsa. walau mu'ajjalan ko da abin yi wa lokaci ne ka gane ai akwai bashi na yanzu yanzu wanda za a karba ko tijaratun hajjatun tudiruna bainakum wannan ba sai kun yi mata lokaci kun ya shedu sun abin da ba dama kun saba yi to ko da ma mu'ajjali ne wanda aka masa lokaci nan da kwana kaza kuma kwanakin sun kusa to ka jinkirta har zuwa wannan ajali in yayi in ka karɓo wannan bashin sai ka haɗa gaba ɗaya ka cire masa zakka la gaira marjuwin amma banda bashin da ba a ƙaunar biyansa nan kusa da ba ka da yaƙini mutumin dama mai saurin bashi ne in ya karɓa sai da hali yayi a to wannan ba za ka jinkirta a dalilin wannan bashi ba wala abikin wala gujajjen bawa bawanka ne na kasuwa kana cinikin bayi saye da sayarwa kaga dole za ka yi wa dukiyar zakka ba to sai wani daga cikin bayin naka ya gudu to idan ka tashi zakka ba za ka lissafa da kimarsa ba tunda baya hannu baka san za a same shi ko ba za a same shi ba yaushe za a same shi baka sani ba walau ne ba za ka yi sa da shi ba bawan kuma ba za ka jinkirta waya har sai an kamo ko an samo shi walau rujiya ko da ana kaunar dawowarsa shi bawa ai mutum ne mai hankali mai wayo ko ba mahukaci ba wancan kwa bashi ne ba mutum ne mai rai ba to shi bawa ko da ana ƙaunar dawowarsa ko ana ƙaunar samo shi an ce an ji labarinsa a guri kaza ana ƙaunar in an je za a iya samo shi a kamo shi a dawo da shi to ba za ka tinkirta wai sai an kawo shi ba in dai ranar zakka ta yi kawai ka cire zakar abin da yake hannunka falau wuhibar dainu da za a bashi kyautar bashin shi wanda yake yin zakka yana da dukiyar da ta kai nisabi sai kuma aka bashi kyautar bashi kafin kyautar bashi ba wani ne yake bin wani bashi sai ta kai kuɗi na da nake bin wani na baka a lokacin yayi ka je ka karba shi ne kyautar bashi aw ma yuj'alu fihi ko kuma abin da ake sanyawa fihi a cikin bashin ka gane ai akwai abin da ya bayar bashi akwai kuma abin da ya ware duk sanda aka biya bashin nan ga abin da za a yi da shi ya sanya bashin cikin wannan abin to sai kuma ya bashi kyautar abin da aka sanya bashin a cikinsa walan yahul menene hauluhu shekalarsa kuma bata kewayo ba na zakka shi wannan bashin to fala zakka ta babu zakka akan wannan bashin to alhamdulillah sai me nani halin masani shafi na nawa shafi na tamanin da shafi na tamanin da biyu na za mu tashi a sai Allah ba mai wani hadisin ba? to na shafi na tamanin da uku kenan wa ƙaunuhu hadisan da suke nuna mana karhancin yin motsi ko wani aiki daban a cikin sallah ko tafakkuri na al'amuran duniya faɗin manzo Allah alaihi salatu wa salamu da sayyida Aisha da sayyidatuna Aisha radiyallahu anha hina sa'alatu yayin da sayyidatuna Aisha ta tambayi manzon Allah an talaffuti da yin waiwaye fi salati a cikin sallah sai manzon Allah yace huwa ibtilasun wannan waiwayen fa wani faucewa ne yadda jihu shaytan da shaytan yake warce shi yin salatul amri daga ladan sallar ba duk sanda ka waiwaya ko kai tunanin wani abu daban a cikin sallah to a lokacin kai asarar ladan gwargwadon wannan tunani ko waiwaye naka rawahu bukhari imamu bukhari ne ya rawace shi wa qawlu da fadin sa alaihi salatu wassalam bil rajul alladhi ra'ahu ya'abasu bi lihiyatihi ga mutumin da manzo Allah ya san shi yana wasa da gemayyarsa wa huwa fi salati kuma shi mutumin yana cikin sallah yana sallah kuma ya sa yana ta shafa gemu yana ta wasa da gemu sai manzo Allah ya ce laukashi ya kalbuka da zuciyarka ta yi kushu'i tana tare da Allah a cikin sallar nan la kashi ya jawari huka da gaɓoɓinka na zahiri ta ji tsoron Allah da hannun da iya ɗagowa ya shafa gemu alama ne na zuciyar babu kushu'i wanda kuma aka ce allazina hum fi salatihim khashi'una to shi a sallata sa babu kushu'i shi yasa har hannunsa yake iya dagowa har yayi wasa da gemu lokaci ya kalbuka da zuciyarka ta yi kushu'i da kashiyat jawarihuka da gabofinka na zahiri wa sun yi kushu'i wa qawlu da fadin sa li sayyidina jibrila maza Allah ya ga wa malaika jibril Allah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu yayin da jibril ya tambayi manzo Allah anil ihsani ga ihsani da yake masa akbirni anil ihsan bayan ya ce akbirni anil islam da akbirni anil imani mataki na uku na maratibu dini salafa yake akbirni anil ihsan ka bani labari game da ihsani qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa jibrilu anta abudallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa ka san ko wanda yake ganin Allah yana bauta masa kamar yana ganinsa, ai ba zai wani waige-waige ba, ko? Ba zai wani soshe-soshe ba, ba zai yi tunanin wani abu na duniya ba, to haka ake so ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa. Fa in lam takun tarahu in baka kasance kana ganinsa ba, to fa inna wai raka aishi Allah yana ganinka. To duk wanda yake sallah yana wannan shu'uri jin wannan a ransa to ba za ka same shi yana tunanin wani abu na duniya ko yana wani waige-waige ko yana wani soshe-soshe a cikin sallah ba. Rawahul Bukhari wa hadisu Jabirin da kuma hadisin Sayyidina Jabir radiyallahu anhu qala ya ce qala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qama rajulu ila salat idan mutum ya tashi zuwa sallah aqbala Allahu alaihi Allah yana fuskanto shi wajihi da zatin kar ka ce da fuskarsa eh yawa da zatin sa alwajhu in an jingina wa Allah an ana nufin azzatu kullu shay'in halikun illa wajhahu kowanne abu zai halaka ya kare a duniya sai zatin Allah ba sai fuskarsa ba idan ka fassara wajhu da fuska ko da gaba ta zahiri to ai Allah ya gaya mana a wani guri ya ce yana da hannu yana da ido ko tabarakan labi biyadihi almulku ba wasa ma a banaina ha bi ayaidin da hannaye ba ma guda ɗaya ba guda biyu ka gane ai wani guri ce lima khalaqatu biyadayya hannaye biyu kan ya kawo gura bi biyadihi ya ce bi aidin ko bi ayai ya ce kuma lima khalaqtu biyadayya ya kira hannu ɗaya ya kira hannaye ya kira hannu biyu to wanne ne kaga bai kamata ka jinjina wa Allah gaba ta zahiri ba to in ka ce Allah yana da hannu hakikatan kamar da yake me a cikin ɗahai ɗin nan to kamar inda yake cewa a'a ba shi ba inda yake maganar ido to akwai inda yake bi a'ayunina tajri bi a'ayunina tana gudana a gaban idanuwan kaga ya kira idanuwa in kace shi ma hakikatan ne Allah yana da idanuwa kamar irin naka to da yake kullu shay'in haliku illa wajahu duk kowane abu zai halaka sai fuskarsa sai ka fasa da fuska a hakikalin fuska to ka ce hannun Allah zai halaka kenan idanuwarsa za ta halaka ko fuskarsa ce kawai kullu shay'in halikun illa wajahu yace to dole ka fassara wajhu da zaki yawwa to anan ma manzo Allah ce idan mutum ya tashi zuwa sallah aqbala Allahu alaihi bi wajhihi Allah yana fuskanto shi da zatin wato kamar taqdiri fasili walillahi masalul a'la kamar ni da kai mun zo muna ganawa mun yi gaba da gaba kana kallo na ina kallon ka kana magana da ni ina magana da kai misali kenan to fa idan ta fata idan mai sallan nan ya waiwaya ya kalli dama kana fuskantar Allah yana fuskantar ka kuma ka kauda kanka ka kalli wani guri a dama ko hagu qala Allah zai ya ibn adama ya kai dan adam ila man talta fitu zuwa ga wa kake waiwayawa ko ka samu wanda ya fi ni ne ina magana da kai muna ganawa da kai har kana waje kana kallon wani zuwa ga wa kake waiwayawa ila man huwa khairun laka minni kana waiwayawa da zuwa ga wanda shi da mafi alheri a wajen ka minni fiye da ni ko ka samu wanda ya fi ni ne Allah zai ce aqbil ilayya ka fuskanto zuwa gare ni ka kyale kowane ne ko da kai baka ji Allah zai gaya ma wannan wannan a waiwaye na farko kenan Allah zai maka tambihi ya ce ka samu wanda ya fi ni ne har kake waiwayawa zuwa gare shi aqbil ilayya ka fuskanto zuwa gare ni to idan ka dawo ka ci gaba da munajati yace fa idan ta fata saniya idan mai sallah ya sake waiwaye na biyu bayan wancan na farkon qala misla zalika Allah zai ga masa misali irin wancan ila man huwa khairul laka minni sai ya sake cewa aqbil ilayya to fa idan ta fata salisata in fa yayi waiwaye na uku sarafa Allah tabaraka wa ta'ala wajhahu anhu Allah madaukaki sarki zai juyar da zatin sa gabalinsa sallar kawai zai yi ta ne a matsayin farilla da sauke masa farilla amma lada babu azumin dan barna a jin wai gobe bare ne ana zafin rana a wata ramadana ya je jos ko kasuwanci ya kai shi ya tara ana ruwa luk aka wuni ana ruwa ya manta ma azumi ake sai da haka abun buɗe baki ya ce ah a ce ba azumi ake ya sha ruwa ya sha ruwa ya ce kai a can bula abi ji, amma mu kuwa ba yace azumi a garin nan akwai dadi amma ba lada yace mu kuwa sayarwa illa za ka ba sai kan ne shi ya wata ba da wai azumi ake yi amma ya baro ballo ana kwalla rana yace a can bula abi ji, sai dai mu kuwa ba mu kuwa sayarwa to sallar ta zama azumin dan barno a jos yawa babu lada amma dai ta tsaya a matsayin farilla saboda Allah ya juya ya barka a dalilin waiwaye da kai har guda uku da annahu mai sharhi yace domin shi wannan bawa amila ma yunafil khushu'a ya aikata abin da yake kore tsoron Allah wannan waiwaye ya wuce ɗaya ya wuce biyu har har kai uku to ya nuna babu khushu'i a cikin sallah saboda haka Allah ba zai saurare ka ba zai juyar da zatinsa wannan hadisi rawahu al-bazzar alhamdulillah sai me annahu al-wadi nabi alai muhammadu bai zaka ba to ina kawai ga yaman inda za mu tashi tunda muna da alama 87 to mai sun al-maf'ulu li ajalihi ko to al-bahasu bahasi unzur ilal kalimati ka duba zuwa ga kalmomin nan da muka yi jiya a cikin jumlolin nan guda shida da aka ce ɗalaban a jumla ta farko yusafiru ɗalabatu ila oroba ɗalaban lil ilmi to ka duba kalmar ɗalaban wa ta'adiban wa hatiraman wa amalan wa hilman wa ibqa'an a cikin wannan jumloli guda shida tajidu za ka tarar annaha asma'ul mansuba cewa ita sunaye ne gaba ɗaya abin yi wa fata ɗalaban ta'adiban ihtiraman amalan hilman ibqa'an dukkan su mansuba ne wa haza wannan shay'un wajibu abu ne a bayyane ko ba wasali wannan alibakin da kai ta gani ya nuna maka cewa ai fata'a ne ko gaira annana sai dai cewa mu nuridu muna nufin an na'arifa mu gano irtibada kulli ismin ɗaurewar kowanne suna min hazihil asma'i daga waɗannan sunaye guda shida yanda ya irtibadi bil fi'lil ladhi da fi'ili wanda yake fi jumlati a cikin jumlarsa tsakanin musafiru ai shine fi'ili mudari'in ko da kuma ɗalaban me irtibadi alaƙar da take tsakanin su yanzu abin da muke so mu gano kenan me alaƙar aqaba da ta'diban me maqamin me matsayin qum da ihtiraman me matsayin tasaddaqatu da kuma amalan me abin da ya hada alaƙa tsakanin safatu da hilman me alaƙa ta irtibadi tsakanin tajawuztu da ibqa'an to Allah kai mu asabar in mun karanta za mu ji abin da yake irtibadi tsakanin su alhamdulillah sai me shafi na nawa ɗari da arba'in da biyar to na za mu tashi walmarifati ma yujabu minhuma domin sanin abin da ake ba da amsa minhuma daga wannan sharaɗi da kuma ƙasami shi sharaɗi ba yana buƙatar jawabu sharɗi ba rantsuwa ƙasami tana neman jawabul ƙasami to domin mu gano ko mu san abin da ake amsawa minhuma ga haɗuwar sharaɗi da rantsuwa na ƙulu sai mu sai ta'ammal amsalatan salatatan ula ka lura da misaltan misaltan uku na farko tajidu kullum minha za ka tarar kowane ɗaya daga cikinta ka ji ta mafi shar'in wa ƙasamun haƙiƙa sharaɗi da rantsuwa iji ta mafi ya haɗu a cikinsa wakar ta ƙaddama fi ko bayani ko ya gabata a baya a cikinsa cewa ko a sharɗu wakar ta ƙaddama fi sharɗu alal ƙasami hakika an ka duba za ka ga sharaɗi ne ya gabata a cikin ukun farko alal ƙasami a bisa rantsuwa sai da aka kawo harfin sharɗi in in atqantal amala sannan ka ce wa hakika aka kawo rantsuwa in ittabata nusha tabibi sannan ka ce wallahi tushfa in sahibtal ashrara wa abika tandabu an gabatar da sharaɗi alal ƙasami a bisa rantsuwa a bisa huruful ƙasami wai za ta ammaltar jawaba fi jami'iha idan ka lura da amsar da ta biyo baya cikin dukkan waɗannan amsila guda uku na farko wajattahu za ka same shi fi'ilan mudari'an fi'ili da mudari'i majzuma abin ɗaurewa domin an ce uda'if lakal ajira tushfa da yake mu'tallil akiri ne tushfa sai aka shafe alifu shine alamar jazamin can kuma tandam tandamu ne na fi'ilin mudari gaba ɗayan su majzuma abin daurewa ne to fa huwa idan yayin nan wannan udaif din da tushfa da tandam jawabin shadi shine ya zama jawabi ne na shar'i dan shi aka fara ambata a farkon jumlar la jawabal qasmi ba jawabin rantsuwa bane domin jawabin rantsuwa ba a yin jazami ga fi'ili mudari sharaɗin aka yi wa jawabi ba rantsuwar ba ita rantsuwar kawai ta zama taukidi ne tana ƙarfafar wannan sharaɗin walau ta tabba'an al'amsilata lati ya taƙaddamu fiha sharru alal qasami yace da kuma za mu bibiyi misalce-misalcen da sharaɗi yake gabata cikinta a bisa rantsuwa lawajadin aljawaba da za mu sanar da jawabin kadai da shar'i da shar'i ne ba ga rantsuwa ba tunda an fara gabatar da shar'i ne kafin rantsuwa to ka je da hukunci ne alhamdulillah sai mu attajul jami'u lil usul shafi na nawa shafi 147 to ina za mu tashi attajul jami'u lil usul muna cikin kitabun salati menene a azaru salati uzurorin sallah ka gane ai uzurin da in ya same ka ake karɓa don baka yi sallah akan lokacinta ba ko ta zama ƙara'i ne za ka rama ta ba ka da zunubi kuma na tarikun sala a kanka da kuma uzurin da in ya faru sallar ta faɗi a kanka ko ramakon ma babu duka akwai a cikin azaru salat uzurin sallah iri biyu ne akwai wanda yake sarayar da zunubi yake wajibta ramako akwai wanda yake sarayar da zunubi yake sarayar da sallar ma gaba ɗaya babu ramako an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce man nasiya salata duk wanda ya manta sallah kaga wannan uzurin mantuwa kenan dama an roƙa mana latu a kidna in nasina aw akdana hadisi kuma ya ce rufi'a an ummati alkhada'u wan nisyalu wa mastukrihu alai an ɗauke alƙalamin rubutun zunubi ga al'ummata akan abubuwa guda uku alkaɗau kuskure wani sani da mantuwa wa mastukurihu da abin da aka tilasta musu alaihi a kai ba mantuwa ba ne ka gane ai ba kuskure ba ne a'a tilas ce aka musu suka aikata wannan saɓon to babu zunubi to a nan uzuri na farko ke da ita ba sallah haka ne man nasiya salata duk wanda ya manta sallah kalyu salli lalle ne ya sallaci sallan nan iza zakara in ya tuna ko ta kai shekara nawa ne in dai ya tuna to abin da ya zama wajibi kawai ya rama ta la kafara ta ba wata kafara gare ta illa zalika ta wannan ramakon da za ka zauna kai istighfari miliyan ba zai kankare maka ko ya ɗauke maka ko ya sauke maka wannan sallar da ka tuna ba wani aikin lada da za ka yi ko raka a dubu za ka yi ta nafila ba za ta iya maye maka gurbin wannan sallar da ka tuna ba da baka tuna ba ne shikenan ruwa ta sha an dai lahira Allah ba zai kama ka ba la tuwakizna in nasina aw akdana amma tuna wanda kai to ya dawo da wajibcin kuma ba wani abu da za ka yi ya goge wannan sallar illa zalika sai wannan ramakon saboda Allah ce aqimi salata ka tsai da sallah li zikiri domin ambatona nan mazala ya kawo wannan ayar a ma'anar ka tsaye da sallah a lokacin da ka tuna ta rawahul kamsatu wani musulmin garwa da imamu muslim kuwa mazala ta izara kada a hadukum idan ɗayanku ya yi kwana wato ya yi bacci ya makara an salati gabalin yin sallah au gafala ana ko ya rafkana gabalin da shine mantuwa shine gafala anan ya manta ashe bai yi sallah ba to falyusalli lalle ya sallace ta idza zakara idan ya tuna idan mantuwa ne in kuma makara ne ya sallace ta idan ya farka idan sai kaza kenan fa inna allaha yaqulu domin Allah yana cewa aqimi salata li zikri ka tsai da sallah li zikri ali li tuzakkirani fiha ka tuna ni a cikin ta shine li zikri domin tuna ni an imran ibn husayn radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance fi masirin a cikin wani tafiya lahu nasa kamar ka ce fi safari ne ko fi asfari sai ta fi masirin cikin wata tafiya lahu tasa fanamu sai dukkan suka yi bacci har da manzo Allah an salatil fajri gabalin sallar asuba tafiya ce da aka yi ta kasan tafiyar ƙasa yadda take akan abun hawa da wakai da raƙuma ga zafin rana ga yunwa ga kishirwa an je an yada zango an gaji tilis sai duk aka yi bacci aka makara ba a tashi an yi kiran sallah ba ba a tashi an yi sallar asuba ba har sai da rana ta hudu yace fastai kazu sai suka farka bi harri shamsi a dalilin zafin rana ba abin da ya tashe su sai zafin rana bayan ta hudo har ta ɗago ta fara zafi sannan kowa ya farka yi ba an gaji yunwa da kishirwa da kuma wahalar tafiya irin ta da ba haka aka yi gazotu za ta riƙa'i in ka san tarihi gazotu za ta riƙa ne ta aka kira ta da za ta riƙa mun san an raƙa ai faci da ake a jikin tsumma in ya hudu ko ya kaɗau lahaman wani saudi ya ko ji mai diwani mazala yana ɗinke tufafinsa in ya yi mahu ko in ya farke da hannunsa zai sa gare da allura yau kifansa mahu to an kira ta za ta riƙa saboda mayafin da suke yagowa sabai ta kalma sun mutu kuffi ya hude ya fatattake tafiya ta cikin duwatsu da kwazazzabai suke yago tsumma ake ɗaurawa a jikin kafa saboda zafin rana da zafin zuwa haka ba suke tafiya zuwa jihadi a wannan da zasu za ta rika din ba ta kalma sun mutu tsumma ake ɗaurawa a kafa domin maganin taka dutse da tintiɗe da zafin rana to kaga ku ai dole a gaji to Allah ya hukunta ba wanda ya farka Allah bai dawo musu da rayukansu na baccin nan ba sai a dalilin zafin rana فقال عليه الصلاة والسلام مازال عليه الصلاة والسلام يشي تنحوا عن هذا المكان كما قاعد قوانا نقول لنا قال شيء أمانت أقوله تنحوا كنيسانتا كقصة عن هذا المكان قبل وانا نقول أي تحولوا أنه إذن شري كجوية تحولوا أنه قبل وانا نقول فإن فيه شيطان akwai shaidan a gurin in ba shaidan ba ya za a yi har maza Allah ya kasa farka abin da maza Allah yake kaddarawa ke kama fi ruwayati kamar yadda za a cikin wata ruwaya maza Allah ya tarta hilu ku ciratu daga wannan gurin wa nazalu makanan akar ku je ku yada zango a wani guri daban wanda ba wannan sallar asuban ma ta ramakon da yadda an yi ta a guba yace a canja guri summa mara bilalan sannan ya umarci sayyidina bilalu fa'azzana ya yi kiran sallah, sun matawadda sannan suka yi alwala, wa sallau rakatai da fajiri kaji, alaka samu namakon rakatai da fajiri. Suka sallaci rakatai da fajiri, sun ma'amara Bilal ya umarci Bilalu, fa a kama salata ya yi kama sallah, fa salla biyun salata subi, maza Allah ya sallaci sallar asuba tare da wannan sahabbai nasa, ala'i kenan. Kaga wannan ya nuna maka bacci ne, shi ma babu laifi da an bar sallah a dalilin makara har hudowar rana rawahu abu dauda wa shekani abu dauda da bukhari da muslim an abi qatada radiyallahu anhu qala zakaru lin nabi sallama nawmahum an salah ko sun tuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baccin su da suka yi an salati gabanin sallah fa qala sai manzo Allah ta inna laysa fil nawmi tafridun innahu shi lamariyan da yake laysa tafridun babu sakaci finnomi cikin abin da shafi bacci wato cikin makara in dai makara kai ba da gangan ba to ba ka da laifin sakacin yin sallah akan lokaci ko da ta zama karayi amma fa ka sani baccin da ba da gangan ka ja dare kana wani game ko kana wani hira sai da karfe biyu uku hudu ta yi sannan ka kwanta kuma ka ce wai ka makala baka san a wannan ka akwai sakaci duk wanda kai karfe uku hudu bai rinka ba in dai yana so ya sayi sallar asuba a lokacin ta karya kwanta ina fata an gane sai dai in dama ka yi bacci a farkon dare sannan ka tashi ka yi ibada sai kuma ka ji bacci ya dame ka wannan in ka kwanta za ka iya tashi amma kwata-kwata a daren baka yi bacci gaba ɗaya ba kuma karfe hudu ta doso ka sai za ka yi bacci in ka rasa sallar asuba akwai sakaci a ciki amma mutumin da ya kwanta baccinsa na al'ada sai kuma ya makara bai samu sallah ba to laysa tinnomi tafridun babu sakaci a cikin wannan bacci nasa inna matafridu ka sani sakacin sallah yana shigowa ne filiya kazati a cikin fadake wanda yake farke ne yana ji ana kiran sallah ba mantawa yayi ba yana wani aiki na duniya noma ne ko kasuwanci ne ko wani aiki ya ya bari ya yi sallah har lokaci ya fita wannan shi ne ake kai masa al-mufarridu mai yin sakaci rawahu turmuzi wa muslim wa abu dawud alhamdulillah sai ne muktarul ahadi ina ne مختار الأحاديث حديث لنا تو جددوا إيمانكم وانا حرفي ne to harful mimi ne majtama qawmin ba mi shi ba to irin wancan ne kenan majtama qawmun mutane ba za su taɓa haɗuwa a guri ba fatafarraku kuma su watse su rabu da juna an zai zikirin lahi a kan wani zikirin Allah suka gama zamansu suka watse ba su ambaci Allah ba wa salatin ala nabi ba su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba illa face ka annama tafarraku kaman sun watse su rabu da juna an ji fadi malin ga cin naman mushen jaki kamar sun tashi ne daga cin mushen naman jaki ko cin mushen jaki in dai ba su ambaci Allah ba ba su yi salatin manzan Allah ba a zaman da suka yi har suka tashi to kamar sun ci mushen jaki ne sun tashi kaga dai naman jaki ko da sunan Allah aka yanka dai na jasa bai haramu ballatana wanda ya yi mushe kuma ya yi wari saboda me ka san zama da mutum biyu uku za su haɗu a guri zuwa sama a ce zai yi wuya a ce an samu minti goma ba tare da an yi zancen wani ba giba ba a ce giba ba ta shigo in ba karatu ake ba ba zikiri ake ba hirar duniya za a yi zai yi wuya ku taru ku yi minti goma ba ku ambaci wani ba da abin da ba za ku iya faɗa a gabansa ba ko wannan ita ce giba to duk sanda aka ci giba kuma a yuhibbu ahadukum an ya kula lama a kihi mayitan fakari tumu yana da rai ma wa za ku cin nama balantana mayitan ya mutu to in aka watse ba a ambaci Allah in salatan annabi ba to walin giban nan yana tare da su kamar sun watse ne daga cin naman mushen jaki wa kan zalika majlisu kuma wannan gurin zaman nasu da suka zauna a wannan lokaci alayhim hasaratan ya zama asara ko nadama a gare su sai sun yi nadamar wannan zaman a ranar fasa alkiyama in suka ga irin ladan da ake rubuta wanda suka haɗu suka ambaci Allah su a rubuta min sun tashi daga cin naman mushen jaki sai sun yi nadamar wannan majalisa ko wajen zama nasu rawahu ahmad an abi hurairah maktalada huddi bi qalbi abdi manzo Allah yace huddi so na kaunata makhtalada ba zai taba cuɗanya ba bi kalbi abdin a zuciyar bawa illa harrama Allah jasadahu ala nar sai Allah ya haramta jikinsa ga wuta wuta ba za ta ci naman ba in dai zuciyarsa ta cuɗanya da san manzon Allah to ko wannan jikin ba zuciyar kadai ba jikin gaba daya ya haramta ga wuta wuta ba za ta ci naman sa ba Allah ka rubuta mu da soyayyar manzon Allah rawahu abu nu'aymin an ibn umar man za da rajulun minar sultani kurban mutum ba zai ƙara kusantar sarki ba sarki ko ciyaman ko gwamna ko hakimi ya zama kullum kana samun kusanci a fadar sarki illan za da minar laya buɗe sai ya ƙara nesanta daga Allah kana zama na hannun daman Allah kana ƙara nesa da Allah kana zama na hannun daman sarki kana ƙara nisa ga Allah gwargwadon yadda kake da kusanci da sarki to gwargwadon yadda kake nesa da Allah wala kasrat atba'uhu mabiya na mutum ba za su yawaita ba a cewa ne aya da followers da yawa dubu kaza ne mabiyansa ko followers ɗinsa illa kasrat shayatin sai shaydaninsa sun yawaita domin kowane mutum yana da shaydaninsa kuma sun zo sun ce su duka naka ne to ka gamu da sharri akwai shaɗinul insi ai mabiya ba za su yawaita ba face sai shaidanu sa sun yawaita wala kasura maluhu dukiyar dan adam ba za su yawaita ba in lashtar da hisabu sai hisabun sa ya tsananta a ranar lahira gwargwadon yawan dukiyarka gwargwadon tsananin hisabun da zaka gamu da shi a ranar lahira kar mu manta da sai na Umar ya gaya mana game da kuɗi da dukiya yace halaluha hisabu wa haramuha iqabu ita dukiya halal ɗinta ma zalla wato hisabi ce aka fara maka lissafi da ƙididdiga ta yaya ka samu wannan kwaba da wannan siwalar da wannan murtalar da wannan hamsinin da wannan ɗarin da wannan dubun da wannan miliyoyin sai ka ƙwammace kiɗa da karas wannan halal ɗin ba kenan halalu ha hisabu wa haramu haram ɗinta kuma iqabun azaba ce rawahu ko hannadu an an ubaid ibn umar mursal hadisi ne mursali to alhamdulillah lokacin sallah ya fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله